العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أصول الفقه المقرر الخامس فقه خامس برنامج العلوم الإسلامية والأدبية وبرنامج العلوم الإدارية والإنسانية تعليف الدكتور أحمد بن علي سير المبارك الدكتور عبد الله بن عبد الله الدكتور عبد الله عبد المحسن رحمهم الله تبارك وتعالى يو ذا متاشي درسنا درجة قوفا هذا نجاو كذا القياس كو حجية القياس ولا نهوني فكلوكو نهوني كلوكو
نعم
ko za a ƙara ta uku ne yaushe ne za a daura wuri الله يجاتهم الله حجية القياس ذهب جمهور العلماء ما في آية معلمة سنتفي بما فيهم على إما الأربعة أتكين سأقوي wato shugabannin jagorori guda hudun nan kun ga a duniya duniyar musulunci haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yin hukuncinsa haka al-imam malik al'imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal da imamu shafi'i Allah tabaraka wa ta'ala ne ya tura sunayensu ya ɗaga su saboda haka babu yadda za a yi wani ya dawo da su baya sai Allah ta'ala ya ba su ilimin da suka jagoranci ilimi suka jagoranci yada addinin Allah kaga so sun zo bayan sahabbai ne amma suka yi tasiri wajen idan ka karanta abu ka tsaya ka fahimce shi shi yasa zai wahala ka ɗauko wani littafin musulunci wanda yake yana da girma a ce baka samu sunan ɗaya daga cikinsu ba ko baka samu sunayensu baje-baje ba a ciki to kaga wannan ma daga cikin mutane kenan balle kuma a ce annabin da ya zo da Kur'ani ka ce za ka tura hadisansa ai ba zai yi ba haka Allah ta'ala ya tsara ilimin addininsa in ka ɗauko daga ƙur'ani za ka gangaro hadisai sannan ka gangaro fassarar malaman da Allah ta'ala ya ba su fahimta to ga imamul bukhari ga imamun muslim imamun nasa'i imamun tirmizi imam abu dauda ibnu maja da sauran makamantansu su ma ka zo ka ce za ka ture su ba zai yi ba to haka rayuwa take duk wanda Allah ya daga shi ya bashi kudi kace zaka maishe shi matsiyaci ba zai yi ba duk wanda Allah ta'ala ya bashi daukakan sarauta ko wani abu matsayi kace zaka dawo da shi kasa ba zai yi ba sai dai in Allah ne ya dawo da shi kasa wannan shine tsari nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin wannan shine tsari saboda haka duk inda ka ji an ce maka al'a'immatul arba'a to su ne hudun nan babu na biyar ɗinsu kuma babu wani saɓani duk duniya al'imamu abu hanifa shi ne na farko zun ya girme su sannan al'imamu malik bin anas sannan al'imamu shafi'i sannan al'imamu ahmad bin hanbal ba zamani ɗaya suka zo ba amma haka Allah tabaraka wata'ala ya hada su a wannan title din wannan position din kamar yadda yan ka dauko Imam al-Bukhari Imam Muslim Imam Nasa'i Ibn Majah Abu Dauda ai su ma ba walan sun yi zamani daya walan su kuma zamanin su ma ba daya ba hadisan da suke cikin Muwatta Malik kusan idan ka ɗebo su ka kaf gaba ɗayan su zaka same su cikin Sahihul Bukhari amma imamul bukhari bai hadu da imam malik ba ko kusa ba su hadu ba to haka abubuwa suke in Allah ya baka ya baka ba mai kwacewa in Allah ya hana ka ba wanda ya sai baka dun bai da ikon haka to wannan wani bayani ne na kawo akan al'a'imma al'arba'a tunda kaga ba wanda zai zo ya ce maka al'a'imma al'arba'a ya ce maka abubakar wa umar wa usman wa ali ba haka bane amma in ka zo ka ce al-khulafa al-arba'a to nan kuma kaga ba wani kalifan da zaka shigar da shi in ka haɗa khalifofi ka kaf gaba ɗaya wanda suka biyo bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kulafa bani umayya da kulafa al-abbasiyya da kulafa na usmaniyya duk idan ka haɗa su in aka ce kulafa al-khamsa guda biyar to su ma shahararru ne a cikin tarihi abubakar sannan sai wa sai umar sai usman sai Ali sai a tsallaka sai a ce Umar bin Abdulaziz. Kaga wajen malaman tarihi su kuma guda biyar dinnan saboda shi ne wanda Umar bin Abdulaziz jika ne na Sayyidina Umar. Shi ya tashi irin cikin gata dinnan shi ta wajen mahaifinsa ya gaji kalifanci wajen mahaifiyarsa ya gaji kalifanci an zo ana rikici aka rasa ya za a yi sai mutane suka rinjayar suka ce a baki to ya yi gadon kuɗaɗe masu yawa a can ya yi gadon kuɗaɗe masu yawa a nan da ya hau khalifanci sai ya kira matarsa ita ma ‘yar uwan khalifofi ne irin auren dangi aka musu ya ce to mu dai mun gaji dukiya yadda muka gada mun gaji halal amma tun da mun samu wannan shugabanci mu ba mu san yadda iyayenmu suka tara dukiyar nan ba mu yi haƙuri mu mayar baitul mali yanzu a ce ka hau abin nan limanci kana da miliyan goma sai kace bari ka dauki miliyan goma nan ka ba da masallaci gaba daya ka dauki miliyan goma ka ba da masallaci kace kwamitin masallaci ciyaman ga miliyan goma ki kuma ciyaman iya lauka za a kasafta ne kace a'a ba kace a raba masu ritaya ba ne a aikin masallaci ne da shi kaga duk mutumin da ya gado duk mutumin da ya tara kuɗi ko da ta hanyar haramun ne ya mutu ya bari magadansa suka gada a wajen Allah ba za a tambaye su hanyar da suka samu wannan kuɗi ba su hanyar da suka kashe kuɗin ne za a tambaye su saboda su sun gaji halal yana daga cikin hanyoyi na halal dama wannan hanya ta gado ko ta kyauta ko baka kyauta ko sadaka to masu dibi-dibi su ne hanyar laborin ka yi aiki a biya ka ujura eh shi ma hanyar halal ne amma kuma kana iya tsunduma haramun a ciki malamin makaranta an ce tafi tun karfe takwas ko kana da aji ko baka da aji musamman malaman ƙananan makarantu amma kaga mu na university kana da lecture ne zaka shiga ka je kai lecture kan baka da lecture ka ga dama ba ma zaka shiga university ba sai lokacin da kake da lecture ka an ce ka je karfe 8 ba za ka tashi ba sai karfe nawa 12 ne ko karfe 1 to hata malamin islamiya ma sai yana da darasi zai kama hanya ya je do bari mu dawo ذهب جمهور العلماء بما فيهم على أئمة الأربعة إلى أن القياس حجة شرعية شوى قياس حجة تشريع يجب الأخذ بها واجبين يعرقوا لإيتا واستدلوا على ذلك بأدلة كما سنكفى حجة لدليلي akwai dalilin da ya sa malaka kawo wannan sadara saboda akwai wanda suke da fahimtar cewa kiyasi baya ciki wasu sun dubi yadda wasu malamai suke ganganci ne a kiyasi kuma ko kai a yanzu idan ka zo za ka yi tabaibayi ma kiyasi don ba ka yi tabaibayi ma kiyasi ba wani ma da guntun NCA dinsa ko diplomansa ko kuma da ɗan haya islamic dinsa na asabar da lahadi da litinin sai ka ji ya ce maka zai dan mara kiyasi alhali bai sauke muwatta malik ba bai san almudawwanatul kubra ba bai karanta almuguni na ibnu kudama ba bai karanta al'insaf ba bai karanta kaza ba to kaga bai tattara abin da ya kamata ya tattara ba eh ai kaman fatawa ce mutum ya bayar bayan ya bada fatawa ai posting in ka dubi sharhin masu comment din sai ga har wanda babansa ma bai yi a halari ba ko kawaidi balle shi amma yana ba da amsa yana cewa wannan kai wannan fatawa son zuciya ne in ka saki ya karanta fatiha ba zai ya karanta fatiha ba ka gani to kaga dole in ka zo kana bayani ka sa ta baibayi mai yawa ibnu hazam al-andalusi da masaba ta zahiriya su suna ganin ba maganan kiyasi abinda yake na farko qur'ani na biyu hadisi sannan na uku kuma ijma'i to amma kaga ijma'i shi kuma haduwan malamai wani lokaci yana da wuyan sha'ani yana da wuyan sha'ani don idan wata kadiya ta faru kace zaka tara malamai wani yana da ilimin ma ba zai je ba saboda yadda kontrolin din shugabanci yake da wuyan sha'ani a yanzu to kaga idan gwamnati ta ce kira aka je aka taru mafiya yawan wanda suka taru masu kwadayi ne yawa don ya kwana biyu babu nama a miyan gidansa yana jin gwamnati ta kira zai je don ya san ba zai bar wajen haka salun halun ba to shi ne matsala to kaga mutumin da ya je da ɗan kwaɗayi-kwaɗayi ana son a yi bincike a faɗi gaskiya a faɗi hukuncin abu zai yi wahala amma dai zance mafi inganci kiyasi hujjiya wato hujja ce hujjatun shar'iyya awwalan al-istidlalu bil qur'an gashi an kafa istidlali da qur'ani قال الله تعالى ubangiji ta'ala yace huwallazi yakhrajal ladina kafaru shine wanda shine Allah wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi min diyarihim daga gidajensu lai awwalil hashri koran farko ma zanantum an yakhruju ku mu'minai ba ku yi tsammanin za su fita ba saboda ƙarfin da suka yi wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah su kuma suka yi tsammani suka yi zaton wato ainihin ganuwoyinsu manya-manyan gine-ginen da suka yi za su tsare su min Allah daga hukuncin Allah fatahumullahu min haisu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba su tsammani wa qadhafa fi qulubihim ru'ba kuma ya jefa tsoro a cikin zukatansu yukribuna buyutahum suka zo da kansu suna rusa gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin da kuma hannayen mu'minai duk lokacin da suka zo suna ganin su riga sun kafa gari kamar mutumin da ya haɗaɗɗen gida ne a zuwa ce masa ya fita ya bar gidan to wani sai ya ga to ya fita ya bar gidan shi kenan shi ya riga ya bar gidan kenan duk kuɗin da ya kashe ga kayan alatu da ya sa to shine sai suka ɗauko digogi suna ta sassare kofofi da menene kamar a ce fenti mutum ya yi fenti ya zo ya lalata ko tayar ya zo ya faffasa a sai yanzu wannan tayar aka zo aka faffasa aka hufu da ya riga ya gama aiki sai dai a daga shi gaba daya to yahudawa da suka zo suna haka domin mugunta wato ba za su bar madina su bar gurin su wani musulmi ya zo ya zauna ba sai Allah ta'ala ya ce musulmi ma su ɗauko diga su zo su taya su domin a gwada musu cewa ba gidajen su ake so ba ba dukiyoyin su ake so ba ina fata an gane shine yukribu na buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa tabiru ya ulil albab to nan shine mahallu shahid kun ga ba gashi an kawo labari ba to labaran nan da aka kawo yana kunshe da darussa da yawa shi yasa aka ce fa tabiru ku lura ya ulil albab ya ku masu hankali wannan abu ya shafi yahudawa ne to duk wanda ya kuskura yayi irin nasu sakamakon abin da zai same shi kenan don abin da yake so a gane kenan ai in aka zo aka ce ulil albab kaman aka faɗi itibari aka faɗi ashabul lubbi ya ulil absar aka ambaci ashabul lub ko ashabul basar duka ko ashabul aqal na hankali to abinda yake magana shine masu hankali su dinga lura yasa fa tabiru ya ulil absar ku lura ya ku masu hankali masu ido mai basira fatabiru ya ulil albab masu kulura masu hankali shine lob fatabiru ya ulil uqul kulura masu hankali to ina hankali yake eh hankali ina yake to kokolwa ina take to lob kokolwa kenan lobu kwakwalwa mutumin da yake da kwakwalwa wato yana da hankalin da zai lura to ina hankalin eh ya kamata a sa mana balaga a gaba eh mu sake ƙara kwana ɗaya amma an aka ƙara kwana ɗaya ya kamata a ringa duk wannan ƙarin da za a yi na kwana ɗaya ɗin ya kasance ko da daddare ko da safe a samu farfesu na musamman da gidan liman to karatu zai miƙe na'am fatabiru ya uli lafsar ko wa wajhul istidlal bi hadhihi al-aya wato fiskan kafa hujja da wannan aya ba da an zakara Allah ta'ala ma waqa min bani min bani nadir wannan Allah ya ambaci abin da ya faru ne ga banin nadir wa ma haka bihim da abin da ya fada akan su min al-hazimatil munkara na ainihin karyewan manufansu mummunan karyewa وجه الخطاب للمؤمنين شنو الله يفكنتر da magana ga bayin Allah mu'minai bi annakum yace ku mu'minai ayyuhal mu'minun in fa'altum ma fa'alu idan kuka aikata abin da yahudawa nan suka aikata fa sayaqau bikum ma waqa'a bihim la mahala abin da ya faru gare su zai fada gare ku ba makawa fa inna litibara saboda lura huwa musawatu shay'i bi shay shine mutun ya kwatanta abu kaza da kaza ya comparing din su wa huwa mutahaqqiqun fil qiyas kuma tabbatacce ne a cikin qiyasi domin shine aikin qiyasi haisu yusawwi al mujtahid ta inda malami wanda yake mujtahidi zai daidaita bainal asli wal far tsakanin asali da far'i fil hukm wajen hukunci inda tawaffur al illati al jami'a bainahuma yayin da aka samu cikan dalili wanda ya hada tsakanin su saboda haka in ka hada abu kaza da kaza to sai ka fitar da bambanci in ka fitar da bambanci to in babu wani bambanci mai yawa to hukuncinsu ɗaya ne saniyan na biyu al-istidlal bi sunna wato kafa hujja da sunna lahum adilla kasira malamai suna da dalilai masu yawa min sunna daga hadisai naskuru minha za mu ambata daga ciki akwai na farko hadis ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan abbas Allah shi kara yadda da su qala yace qala ne ba fala ba ni nawa ya kaman ya sa fala ne ko ko kalan ne? Ok. Amarat imra'atu Sinan bin Salama al-Juhani, wato matan Sinan bin Salma al-Juhani, ta yi umarni an yas'ala Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam mijinta ya tambayi annabi, anna ummaha matar. cewa mahaifiyarta ta rasu, walamta hujja ba ta yi aikin haji ba. afatu jizewu an ummiha an ta hujja anha shin zai yiwu wato zai inganta ko zai halatta ta yi aikin haji wa mahaifiyarta? Kala, ana tambayan annabi sai ce na'amu, ita kwarai da gaske, to sai ya kawo kiyasi. Sai ce laukana ala ummiha dainun, da a ce akwai bashi a bisa mahaifiyarta. Eh, faƙadatu anha sai ta biya bashin nan ga barin mahaifiyarta bayan ta rasu alam yakum yujzi'u anha shin biyan bashin ba zai yi ba zai yi ko ba zai yi ba ta biya ko ba ta biya ba shine to falta hujja an ummiha saboda haka ta yi aikin haji wa mahaifiyarta to da wannan ne malamai suke ganin cewa kamar 'ya'ya haka za su iya yi ma iyayensu wani a gefe kuma sai dai a ɗauko shi a ɗora masa kuma ka'ida ne in za ka yi aikin hajji ma wani sai kai kayi naka saboda aikin hajjin yana da wahala yana da wuyan sha'ani in kayi naka ko bai inganta ba ka ɗan ɓata na farko ɗin nan to daman ka je na biyu ne za ka gyara amma baka taba aikin hajji ba tura ka je ka yi aikin hajji ma wani sannan daga baya kuma ka je ka yi naka wato in za a yi shirme a nasa za a yi ba zai yi ba ɗaya amma an ba da ƙa'ida lallai idan ‘ya'yaye suka yi aikin haji ma iyayensu aikin haji ya yi wannan kai tsaye amma wani bare ya zo ya yi ba zai yi ba sai dai a ɗauke shi jinga kuma ya halatta ya ɗauke shi jinga ba warai da gaske ya ana iya ɗauko wani a can gefe a ce malam wane tun da kai kasan ka'idan aikin haji ga abin nan to ga mahaifinmu bai taba zuwa aikin haji ba kuma ya wannan muna ganin kai ya kamata kai masa aikin haji to yana iya ce nawa za a biya shi eh to ni na gama anyway yayi babu maganan biya kawai in an biya masa kujera a bar shi haka eh a kudin guzurin da za a bayar ba ga ba da kudin guzuri ba dala nawa ne suke bayarwa kamar Najeriya dala 700 ko 800 ne eh to amma dai ana ba da dala wajen 700 ko 800 ba ba to kaga wannan shi an biya shi kenan kuma gashin nan za a zo zai samu waɗansu abubuwa da sabil iri daban-daban na Saudiya duk zai tattaro sabil din ya dawo da su ne ga waɗanda suka tura shi aikin haji ai ba zai yi ba za a zo a bashi bargo irin duniyan kule za a bashi sallaya za a bashi qur'ani mai yawa samu littafai da sauransu in kuma an ga za a biya ta wani gefe ana iya kara masa ya danganta saboda mai saboda ciniki za su yi in kuma ya ce zai yi sassauci tunda kuna so in yi aikin haji a madadin mahaifinku ko mahaifiyarku duk namiji yana iya yi wa mace wannan babu matsala kuna so in yi to shi kenan ni babu maganan biya zan muku fi sabilillahi shikenan ku biya kudin jirgi da kudin abinci da menene in akwai sauran canjin kuma zan dawo muku da shi to ai kaga wannan ya riga yayi ba malala amma kaga sallah ba dan da zai sallah ma ubansa kowa ya nasa eh ai ba zai yi ba amma kaga azumi ai nafsi ya gwada cewa duk wanda ya mutu bai azumi ba sama anhu waliyuhu to in aka ce waliyi kuwa to yana da ƙarfin alaƙa tsakaninsa da mamaci sawa'un namiji ne ko mace to kaga aikin haji ma ana yi sannan zakka mutum yana da dukiyar zakka bai fitar da zakka ba to tunda ba ya fitar da zakka sai ka ce kai a gefe a cikin dukiyanka bari ka fitar masa da zakka ba zai yi ba sai dai in ya mutu ya bar dukiyan ka gada sai ka ce to gaskiya ni ina tausaya masa ina ganin kamar shekara biyar bai fitar da zakka ba amma ka san ai ba karamin dan kwarai ne zai haka ba eh duk wani ya karbi dukiyan ya lissafa ya gani ya ce kai amma ni ina tausayawa baba ba ya bada zakka to ni zan dora daga inda ya bari ni zan ci gaba da bada zakka can kuma in ya je lahira ya yi bayani kaga da bai kyauta ba yi to waɗannan abin nan din yana da kyau a gane bambanci amma dai almuhim kiyasi shine bashin Allah bashin mutane amma kaga ai ba yadda za a yi a ce ga Allah mahalicci ga halittan Allah ɗaya ne ba ɗaya bane abinda yake so a duba kadiyyan kadiyyan eh ina fata an fahimta yawwa to yanzu haka zo aka ce to ga liman ni kuma na zo ina dana masallaci ina karatu eh liman ya halatta a matsayinsa na liman tun da shi gogegge ne ya kwana biyu kuma tsohon hannu ne yanzu ya tashi aure ya aure mata shida ni kuma tun da sabon shiga ne in aure abin nan ai da ni da shi a wannan waje duk ɗaya ne duk da kasancewa babana ne ogana ne gogegge ne shi ba za a bashi wannan dama a duk hukuncin ɗaya ne ko kuma a ce shi kenan tun da ni farfesa ne an bani dama in auri mata da yawa shi kuma wanda ya yi diploman asabar da lahadi da litinin ai ba zai yi ba duk hukuncin ɗaya ne wana duba ainihin hukuncin ina fata an fahimta to wannan shi ne kiyasi kar mu faɗaɗa da yawa mu shiga wani labi yawwa don ko ba filatani ne yana kiwo ya shiga wani labi bata yake yi sai dai kawai kan samu experience ne ko ba ka bani mala wajhul istidlal bi hadha alhadith eh inda ake kafa hujja da wannan hadisi annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasa daina allah ta'ala wazo Allah ya kwatanta bashin Allah madaukake ala dainil adami bisa bashin dan adam dukkan su haƙoƙi ne saboda haka a biya fi anna kullum minhuma kowanne daga ciki yi kuda anil mayyit za a biya ga mamaci bi jami'id daini saboda duk sun hadu a matsayin bashi fi kullum minhuma dukan su bashi ne wa hadha ainul qiyas eh amma kamar yadda muka ambata bashin zakka malamai suka ce wannan ba abin nan ba kaga bashin sallah yau yaya za ka yi ka biya bashin azumi nasi ya tabbatar da wannan eh amma waɗansu mutane suka zo suna bin sa bashi to wannan yana da kyau a biya domin saboda ya samu sauƙi rikici ranar tashin alkiyama yasa mutum yana mutuwa ake binciken ainihin bashi ake binciken bashi to yanzu kan abin ma yayi yawa Allah ya gata malam wallahi ba a cika dubawa ba sai dai ku a barku da mamacin ku ku ta faɗi tashi kowa tsoro yake ya tambaya ya ce maganan bashi duk wani kana raina shi in ka ji bashin sai ka tsorata to kaga tunda kai ba biya zaka yi ba abin nan ba ruwanka sai dai an gayyace ka jana'iza ka yi an ji an bizne shi Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kana Allah Allah ka gudu eh saboda ko abokinka ne za a zuwa ce to ku ne abokan wani kuma gashi Allah ya masa rasuwa to fa sai ka ji gaban ka ya fara faduwa saboda karshe abin da za a dire kwarai da gaske yana da kyau mutane su ringa taka tsantsan wajen cin bashin nan gaskiya yawwa don wannan rayuwa babu yadda za ka yi ka birge in Allah bai baka baka hakura kawai ka ce sai ka ci abinci mai kyau ko mata su sa ka kai ta cin bashi kai kuma tuntunin kabar garinku kabar ƙauyenku in ba za ka iya zama a birni ba ka koma ƙauyenku mana to sai mutum ya tsaya yana ta shiga rikici daga wani ko an karɓo garatutinsa ne ma in ma'aikaci ne ko abin nan sai ga ba zai yiwu abin nan ba ba zai biya ba wani ɗan kasuwa kuma sai ka rasa ya aka yi je ta cin bashin banki ina kuɗaɗen suka je to ko ƙungiyar 'yan kasuwa ne za su taru su biya masa abin nan yadda ma ya kashe waɗansu kuɗaɗen ba san ya ya kashe ba kuma gashi ya mutu ya bar 'ya'ya da yawa zo dama dama wanda ake samu kungiyoyi su ce to mu 'ya'yan da za mu dan tallafa musu maganan bashi kuma gaskiya ku san yadda za ku yi to Allah kyauta sai na uku hadisu abi dhar radiyallahu anhu abu dharrin al-gifari Allah shi kara yadda da shi annana samin ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam walansu mutane daga sahabban annabi kalu suka ce lin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam suka je wajen annabi suka ce ya rasulullahi ya manzon Allah zahaba ahlud dusuri bil ujuri lalle ma abuta wadata sun tafi da ladaddaki yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sai dai suna sadaka da ragowar dukiyoyin su mu kuma abinda ba ma yi kenan yanzu da sallan talakawa da sallan masu hali ɗaya ne da azumin talakawa da na masu hali ɗaya ne amma kaga um, to sallan masu hali da sallan marasa hali ya kamata wanda ba su da hali su fi samun natsuwa amma inda yunwa a cikinka babu natsuwa ko da damuwa haka ma azumi azumi za a iya ce shi mai hali azuminsa ba zai sha wahala ba domin saboda me saboda da su ba ya tashi ya yi suhur da tuwon shinkafa miyan nama baja-baja ya ci sannan ya samu kunun gyada ya dora a kai ya samu ruwa ya sha kaga wannan zai wahala ya fara jin yunwa sai da yamma sannan da yamman kuma ya zo buɗe bakinsa ga rabin kaza ga menene ga menene to kaga in aka ce gobe ma za a dauki azumi shi bai da matsala to amma mutumin da ya zo shi da asuba ya tashi zai nemi wani abu ya rasa abin da zai nema sai wani lafe-lafen buredi alheri buredi ya samu yake na ya hada da ɗan ruwan zurki to kaga wannan da karfe eh da karfe tara zai fara cikinsa ya fara kugi ka gani amma dai an ce sallu na kama nusalli in dai mutum yana da hali yana da rufin asiri ya kamata na tsuwan sallansa ta fita ainihin talaka ya sumu na kama na sumu amma wai ta saddakuna bi fuduli amwali to kai responsibility din ma baka gama settling ma balle wani abu ya rage eh ka dauka ka bayar kulil afwa balle wani abu ya rage ka ɗauka ka bayar shi kuma ya bayar a can ya bayar a can ya bayar a can ya bayar a can shi bai san ma sau nawa ya bayar ba to muna so a sama mana tunda akwai gibi to a sama mana abin da za mu cike gibin ƙala sai annabi ya ce ah awalaysa kaje alallahu lakum ma tasaddaqun Allah bai sanya muku abinda za ku yi sadaka da shi bane ai kuma kuna da abinda za ku yi sadaka da shi inna bi kulli tasbihatin sadaqatan lalle kowace tasbihi idan mutum yayi sadaka ce wa kullu takbiratin sadaka kowane takbiri sadaka ne wa kullu tahmidatin sadaka kowane tahmidi sadaka ne wa kullu tahlilatin sadaka kowane tahlili sadaka ne eh wa amrun bil ma'rufi sadaka umarni da abu mai kyau sadaka ne wa nahyun an munkarin sadaka hani ga barin mummunan abu sadaka ne yace wa fi budi ahadikum yace hatta cikin maniyyin ɗayan kuma sadakatun akwai sadaka kalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah ayati ahaduna shahwatahu yanzu mutum zai je ya biya sha'awansa a wajen matarsa wa yakunu lahu fiha ajr sannan kuma a ce Allah zai bashi lada qala sai annabi ya ce a ra'aitum to ku bani labari mana lawada aha fi haramin da ya je ya ajiye sha'awansa a cikin haramun akana alaihi fiha wizrun bai da laifi eh suka ce yana da laifi fa kazalika yace to ai haka al'amarin yake za wada hafil halali kana lahu ajr idan ya je ya ajiye maniyin sa a cikin halal to wannan ma yana da lada yasa ake cewa mai aure wanda yake da aure ba san yawan ladan da yake samu ba amma fa yana kiyaye hakokin auren eh wani ba zai je nemo komai ba sai ya zo ya zauna a gindin bishiya ta taɗi ko akan benci matan ita ce breakfast ita ce abincin rana ita ce na dare kuma saboda baya da kunya in an yi na dare ya koma aka ce gashi aka masa tayi ko da rana ya karba ya ci amma bai sanya aka yi aka samu ba to ai kaga akwai responsibilities da yawa wanda bai kiyaye ba ana nufin wanda ya yi iyaka kokarinsa to kiyasi anan inda ya fito fili shine maganan zubar da mani a halal ko a haramu a haramu laifi ne a halal kuma lada ne wannan shi ne to ƙarshen abin da ya kawo mana kenan to amma tun da an ce musu su je su yi Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah da sauran makamantansu duk sadaka ne shi kenan shine suka je suka kama hanya suna yi su ma masu hali sai suka ƙara to kaga sun da daddara musu kenan eh ni ne suka sake dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayan Imam Muslim manzo Allah yace to ai ba za iya bambantawa ba zalika fadlullahi yutihi man yasha amma da annabi yayi iyaka to da sai ya ce kaga alhaza wannan tunda ku kuna sadaka da abun nan to an haramta muku ku yi subhanallahi subhanallahi an haramta muku Allahu akbar Allahu akbar kawai in kun yi sallah ku karanta ayatul kursi da falaki da nasi da kulhuwa ku tashi kaga an sa iyaka kenan sai a ce ku kuma talakawa to naku subhanallahi Allahu akbar walhamdulillahi wala haula wala quwwata illa billah ko wala ilaha illa Allah to sai aka ce babu ba yadda za a yi ayi abin nan na'am wajhul istidlal anna rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qasa wa ta'azzawja annabi yayi kiyasi da saduwa da iyali fi anna fiha ajran cewa akwai lada a ciki ala wata ilmar'atil ajnabiyya bisa saduwa da wata mata daban fi anna alaihi wizra cewa akwai laifi a kansa wa huwa sarihul hadith wannan shine wato qarara haisu qala fa kadhalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr wa kadhalika al amru idza wada'aha fil harami kana alaihi wizr shine magana in ya ajiye anan haramun ne akwai laifi in ya ajiye a nan halal ne akwai lada to sai ka kwatanta su dalili na uku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk